بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا سورة النساء الله مدوكاكين سركي يجي للرجال أي الأولاد والأقرباء نصيب ‘ya'ya da makusanta suna da rabo ‘ya'ya da makusanta suna da rabo min ba ta hakan walidani wal'akarabuna da abinda wato iyaye suka bari da makusanta almutawafu na su ne waɗanda suka mutu walin nisa'i nasibun haka mata suna da rabo mimma tarakal walidani wal aqrabuna abinda iyaye mata suka bari wal aqrabuna da makusanta mimma qalla minhu aw kasura ko abinda ya zamanto kadan ko kuma da yawa na daga dukiya ja'alallahu nasiban mafarudan ubangiji ya sanya shi wato rabo ne makadu'an bi taslimihi ilayhi an sanya shi ya zama rabo wanda za a ba su raban su ne wannan sai ya ce me
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين وارزقوهم منه وارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين آه، أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقهم منهم وقولوا لهم قولا معروفا وإذا حضر القسمة إذا suka kusanto wajen rabu lilmirasi wajen rabon gado ulul qurba ma'abota kusanci wal yatama da marayu wal masakinu da masakinai farzuquhum minhu shay'an qabla al qismati ku dan basu wani abu kadan kafin ay raban gadan wa qulu ayyuhal awliya ya ku wakilan gawa da wannan gado ku fada musu lahum gare su za ka na alwarsata sigaran cewa waɗannan yara ƙanana ne ƙaunar ma'arufan magana mai kyau jamilan bi an ta'taziru ilayhim annakum la tumallikuna cewa ku ba su uzuri wannan dukiya fa dukiya ce ta marayu amma ga wannan kudan taba wakila aka ce a ita wannan aya mansukatun an shafe ta ba a yin amfani da ita ko wakila aka ce an shafe ta da su waɗannan miskinai da wannan da za su zo wajen rabon gadon nan ba a ba su komai a yanzu an shafe ita wannan a aya sai ya ce mu وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا كافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى أي ليخف اليتامى الذين لو تركوا ubangiji madaukakin sarki ya ce zai ji tsoro wane ne shi الذين قالوا أن يتركوا من كلفهم ذرية ضعافا wanda gashi zai mutu zai bar yara ƙanana masu rauni kafu alaihim diya'a yana jin tsoro kar ya mutu ya bar su su tozarta su wulaƙanta walyattaqullaha fi amri al-yatama ku ji tsoron Allah a cikin sha'anin marayu waliyakulu kaulan sadidan kuma ku faɗi magana wacce take ta dacewa ko na إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الله يشي lalle ka ga masu cin dukiyar marayu don zalunci ba komai suke ci a cikinsu ba illa wuta inna ma ya akulu na fi budunihim naran wasu ya launa sa'ira kuma da sannu in sun mutu za a sa su cikin wutar sa'ir Allah ya kiyaye na يوصيكم نعم
ولأبويه لكل واحد
الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلث ما ترك فإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرن أيهم أقرب لكم نفعا فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما يوصيكم الله ubangiji yana muku wasiya abi ma'ana yana umarta ku wannan umarni ne fi sha'ani auladikum cikin sha'anin ƴaƴanku lizzakari mithlu hazzil unsayayn in za a raba gado aka bawa namiji naira ɗari a ba mata naira hamsin wato namiji yana da rabo biyu mace tana da rabo ɗaya ko shi ne nasibin unsaye ne kenan fa in kunna idan 'ya'yan sun zamanto ayil auladu nisa'an faƙad mataye ne kawai faukas na taini suka wuce biyu falahunna sulusa ma taraka lamayyitu suna da sulusi akan abin da mamacin ya bari ko in ji Allah maɗaukakin sarki wa in kanatil mauludatu wahidatan idan kuma yar ita ɗaya ce falahan nisfu tana da rabin dukiyar wali abuwaihi da babar shi da babar shi likulli wahidin minhuma sudus su kuma suna da kashi daya a cikin shida shine sudusi mimma taraka cikin abin da ya bari in kana lahu waladun in yana da da zakaran namiji ne au unsa ko mace fa in lam yakul lahu waladun in kuma ba shi da dafa wa warisahu abawahu ko iyayen su za su gaje shi fakat ma'a zaujin tare da ita matar fali ummihi ita kuma uwar as-sulusu tana da sulusi shi ne sulusul mali kenan ko a wayanka ba'adal zauji wal baqi lil abi matar za a bata nata uwar ta dauki sulusi sauran kuma na uban ne fa'in kana lahu ikwatun in kuma yana da ‘yan uwa isnani guda biyu fasa'idan ko kuma suka wuce guda biyu zakaran au'unsa mazaje ne ko mateku wale umme sudusu uwar tana da sudusi ɗaya bisa shida wal baƙi lil abbi sauran kuma na uban ne wala kanin ikhwati kuma babu komai ga ƴan uwan ko min ba'd wasiyatin bayan wasiya da yayi yusi da yayi biha da ita aw qada idanin ko kuma aka biya bashi ana bin sa bashi ko kuma ya wasiya sai a biya bashi ko kuma wasiyar nan a cika ta aba ukum Allah ya ce iyawanku ne wa abna'ukum kuma masu gadon ƴaƴanku ne ma'ana aba'ukum iyayenku ne wanda suka mutu wa abna'ukum kuma ƴaƴanku ne masu gadon la tadrunna ayyuhum aqrabu lakum naf'an fid dunya wal akhirati ko ba ku san wa yafi muku amfani ba a duniya da lahira a iyayen ne ko kuma ƴaƴan ne faridatan min Allah gado farilla ne da Allah ya raba da kanshi inna Allah kana aliman bi karkihi ubangiji shi yafi kowa sanin halittarsa hakiman kuma ubangiji gwani ne fi ma dabbarahu lakum akan abin da yake gwargwajewa daki daki ko ai lam yazal muttasifan bi zalika ubangiji bai gushe ba siffarsa ne aliman hakiman duk abin da ya sunan abin mai kyau bai taba yin wani abu wanda za a gani a ce a kai wannan abin da Allah ya fa abin nan bai kyau ba a'a babu ma'anan hakimu kenan wato gwanin sarki mai iya gwargwaje ayyuka ya ajiye sa inda ya kamata ya ajiye su sai ya ce ni to ubangiji maɗaukakin sarki ya ci gaba da rabawa ya ce wa lakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna waladun fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dainin aw dainin ولهن الربع مما تركتم in lam yakul lakum waladun a falahunna sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin yusuna biha aw daynin fa in kana rajulun yuwasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akun aw ukhtun فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم والله عليم حليم تؤبنجي مدعوكة سركيتي ولكم كو نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد كنا درب دوكيار ما ترك ما تنك أما إن باسو دا باسو دا كنا درب دوكيار كنا درب دوكيار إن باسو دا ko fa in kana lahunna waladun idan kuma suna da ɗa falakumur rubu'u kuna da kashi ɗaya a cikin hudu mimma tarakna abinda matan suka mutu suka bari min ba'di wasiyatin yusina biha aw dainin bayan wasiya da suka yi ko kuma aka biya musu bashi akwai matsala amma yanzu idan an fito da gawa an daina tambayan wasiya da bashi manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana daga cikin sunnarsa mai karfi idan an kawo gawa yakan tambaya akwai wasiya ko akwai bashi to yanzu ba a damu da wasiya ba sannan ba a damu da bashi ba ba a damu da wasiya ba ba a damu da bashi ba ko walahunna su kuma suna da an rubu'u min matarattum suna da rubu'i ɗaya a cikin hudu in lam yakul lakum waladun idan ba ku da ɗa min hunna da su aw min ghairihinna ko kuma baka taba aure ka haihu da wata mata ba su ma matan suna da rubu'i ko falahunna sumunu suna da sumuni shine tumunin takaba mimma tarattum min ba'd wasiyatin yusuna biha aw dainin wa walad al-ibn fi zalika kal walad ijma'an idan kuna da da sumuni za a bata ta ci tumunin takaba in kuma kana da da sai dan ya zama ya mutu amma yana da da kuma kai ka riga shi mutuwa ɗan ɗa kenan to yana da gadon ubansa a cikin kuɗinka waladul ibni kal waladi ɗan ɗa kaman ɗanka yake a wajen cin gado wa in kana rajulun idan kuma namiji ne yurasu kalalatan zai gaji mata wanda kalala ba ta da iyaye kuma ba ta da ɗa a wibra'atun ko kuma ita matar tura su kalaratan za ta gaji wanda ba shi da iyaye kuma ba shi da ɗa ko amma walahu akun au uktun yana da ƴan uwa ko yana da ɗan uwa yana da ƴan uwa yana da ɗan uwa ko yana da ƴar uwa min ummin ta daga wajen ma uwa kaga wanda ke uwa ɗaya kenan wannan shi ne karatun fassarar abdullahi bin mas'udin radiyallahu ta'ala anu falikulli wahidin minhuma to kowane ɗaya da cikinsu a sudusu suna da kashi ɗaya a cikin shida yastawi fihim zukurum wa inasuhum da mazansu da matansu haka za su raba min ba'di wasiyatin amma bayan yayi wasiya wasiya za a fitar da kaza za a ba da kaza za a cire kaza wanda bata cinye dukiyar ba an jarin ko kuma ana bin shi bashi shi matsalar bashi wanda ake bin shi bashi ya mutu hadarinsa shine innahu muqayyidun fi qadarihi hatta tanqadi al-dayn ana daure shi da cikin kabarinsa har sai an biya bashi Allah ka raba mu da bashi ka sa mu biya kafin mu mutu saboda ka san shi ba shi hanji ne ba laifi karɓan bashi amma sharaɗi a biya e in ba ka da shi tambayi makocinka malam wani akwai kaza e ya baka amma sharaɗi ka biya ana karɓan bashi amma a biya karka ce ba za ka biya ba kuma karka sa a ranka cewa a na karɓa ne don kan na biya idan ka karɓa a biya tsauri ba yadda za a yi a biya to ɗan wuriji ka ta addu'a Allah ka sa in biya bashin nan da hannuna kaga mutanen da suna irin wannan addu'a eh ana karɓan bashi ko shine wasiyar amma ghayra mudarran ba wacce za ta cutar ba wa za ta cutar su magadan alal warasati bi an yusa bi aksara min sulusin shine a yi wasiya da sama da sulusin dukiyar kaga ai an cinye kuma kudin su wayannan magaba za su tashi ba su da komai wasiyatan min Allah wannan wasiya ce daga Allah wallahu alimun bima dabbarahu likarqihi man lahu alfara'id ubangiji gwani ne wajen gwargwajewa yake ba kowa rabon shi na fa'ali shine gado halimun ubangiji mai yawan haƙuri ne bitakirul uqubati da jinkirta yin uquba mimman askalabahu ga wanda ya saba mishi Allah yana da haƙuri da yawa sai ya ce ne تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك فوز العظيم قالوا كده تو امزاجي الوارثون من الرجال عشرة mutum goma ne suke cin gado alwarisuna minan rijali asharatun al'ibnu idan babanka ya rasu kai direct kana da gadon shi wabunuhu sai ɗanka na cikinka yana da gadonka in babanka kana da ɗa kai kana raye sai babanka ya rasu kaga kana da gado to shi kenan ana cikin haka sai kai kuma ka zo ka rasu to ɗanka kuma ya shigo ya replacing ɗanka alwardu wa bunuhu wa in safara kuma ko da ya yi ƙasa misali a ce babanka ya rasu kama da gawar shi sai ɗanka ya mara gurbinka sai ɗan ya rasu shi ma yana da ɗa to ɗan yana da gadonka wa in safara kenan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan kaga ya shiga cikin gadon gadon gadon gado ce nan shi ma yana da gadon ka wal abu sannan kai ne kawai su kuma babanka na da gadon ka shi babanka shi ma yana da gadon ka sai kuma aka yi sa'a shi kuma baban ya rasu kuma baban shi na nan to shi kuma yana da gadon shi wal jaddu kenan kaga kaka ya shigo ko wa in ala ko da kakan kakan kakan kakan kaka wannan Allah ma shirye wannan ko wal aku sai kuma dan uwa mudlaqan shi ma yana da gadan ka waɗannan sai shi dan uwan kuma ya zamanto ya sa ya ci gadon ka amma ba a kai garaba ba sai ya mutu cewa wa bunu na ake sai ɗansa ɗan ɗan'uwan shi ma ya shigo Allah ya raba shi ko wa bunu na ake shaƙiƙu kenan wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya shi ma ya shigo aulil abbi ko kuma wanda ake uba ɗaya da shi ya zama da abbi kenan a wannan gurin ya shigo wa bunuhu ɗansa ma yana ciki wa in ala ko ya sama ɗan ɗan ɗan ɗa shi ma ya shiga a nan gadon ya zama nashi wal zauju miji yana da gadon matar shi ko wa maulan ni'imati da bawa da aka yanta shi shi ma yana da gadon ubangidan shi a wannan bangare kenan tilka hududun lashi wannan da Allah ya raba ai shari'ahu shari'a ce ta ubangiji allati hadda hali ibadihi li ya'lamu biha wa la yata'adduha ubangiji ya raba wannan gado kar ku ƙetare iyaka wa man yuti illaha wa rasulahu duk wanda ya Allah da manzon Allah biyayya yudkiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu da shigar da shi aljanna wanda ruwa ke gudu a ƙarƙashin ƙorama take gudu ƙarƙashin katangunta khalidina fiha kuma zai dawama cikin aljannar babu fita zalikal fawzul azimun wannan rabo ne mai girma Allah ya ba mu aljanna sai ya ce me ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين توباتن wannan na maza alwarisuna min rijali asharatun da muka kawo masu gado daga cikin maza mutum goma to daga mata kuma mutum bakwai ne والوارثة من النساء سبعة كذا الوارثون من الرجال عشرة والوارثات من النساء كما سبعة su kuma ɓangaren mata mutum bakwai ne su ne Allah ya jera a nan sai kuma ci gaba da rabo albintu mace idan babanta ya mutu tana da gane shi kada ba wani wanda ya sai tun kuɗe ce ce ba za ta ci gadon ubanta ba don kayan na ubanta ne duk abin da ya bari tana da gadon mahaifinta wa bintul emini da ya'ya ita ma ta shigo tana da gadon uwarta ba a ba ta ba sai uwar ta rasu to ita kuma yarta za ta gaje ta ko wa'in safalat ko da ‘yar ‘yar ‘yar ‘yar suna da gadon uwarsu kakarsu ne wannan gadon gadon kakarsu ne saboda haka za a ba su gadonsu uwarsu ce ta ci ba a ba ta ba to shi kenan ta mutu to ‘yarta ko kuma ‘yarta ko kuma ‘yar ‘yarta za su ci gadon kakarsu za a ba su abinsu domin gadon na uwar uwar uwar uwar uwarsu ce ko wal'ummu waljaddu su ma sun shigo a nan suna da gado da ya shafi wannan kaka nasu ko kuma ɗana su suna da gadonsu wa in alaskoda kakanniyar ita ta mace kakar kakar kakar kaka ta yi nisa wal'uktu sai 'yar uwa wal zaujatu sai ita mata kamar yadda Allah ya faɗa ko ita mata shigo wa maulan ni'imatu sai kuma ku yanga bararriya wacce aka yantar da ita ita ma ta shiga cikin wannan gado a wa man ya'si Allah wa rasulahu duk wanda ya saba Allah da manzon Allah akan kin bin wannan hukunci da Allah ya raba wa ya ta'adda hududahu ya tsallake gona da iri yudkilhu naran khalidan fiha za mu sanya shi a cikin wuta yudkilhu ubangiji zai sanya shi a cikin wuta ko kuma yudkilhu za mu sa shi a cikin wuta ala qira'atu sab'iyya ala alwajhayn ko kace yudkilhu ko kace nudkilhu naran khalidan fiha za mu sanya shi a cikin wuta in ya shiga zai dawwama cikin wutar walahu fiha azabun muhinun in ya shiga kuma yana da azaba wacce azabar take ta wulaƙanci Allah ya kiyaye mu in ya shiga cikin wannan wuta zai sadu da azaba ta wulaƙanci to waɗannan da Allah yake kawa daki daki waɗanda suratun nisa'i surar mata ta yi magana a kan masu gado da kuma waɗanda ba su ba da ba a ba su gadon bayi tun da ake a baya aku akwai wanda za a ce ba za a ba shi ba ko ba haka ba ne an ce a baya to akwai wanda kuma aka ce kar a ba so da haka akwai waɗanda ake hana su gado kamar yahudawa da nasarawa ba gado tsakaninsu su an riga an tsare wannan gurin ko haka ba wanda ba 'yanta shi ba mai gidansa kowa bar fan taɓa sama ba shi da gadon shi haka yana kallo za a raba gadon ko haka wanda ya kashe baban shi ya ce kai tsohon nan fara zauna a kan kaya ya ƙi ya matsa ƙarfe ne a wajen shi ga ƙarfe a gida ƙarfe a banki ƙarfe a abin nan in zai fita sai ya yi lilo a kan ƙofar ya jinjina ta ya ji ta kullu ko ba ta kullu ba su kuma yara sun san akwai kaya a ciki eh aljan ne iya aljan ka san aljan miliyan kenan saboda haka akwai aljan da yawa a ɗakin ya ta yana kullewa saboda haka sai yaran suka yi mitin da suka yi mitin sun ga dattijo bai ci ba bai ba su ba ana kuma ya cin yana ba su amma son zuciya ta sa suna sauri kasan sauri yanzu mutane suke ana gaggawa yaya mutum da kudinsa za ka sa masa ido kai ma ka nemi naka mana amma shi uban yana da haƙƙin da ya kamata ya sauki a kan 'ya'yan shi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati wajibi ne ga uba ya ci da 'ya'yan shi da halas ya tufatar da su ya kiyaye musu mutuncinsu da lafiyarsu lalle su tai asibitin ba su da lafiya a ɗinka musu sutura ba ta alfahari ba a musu aure bayan aiwasu da aka yi an sa musu suna mai kyau da abin da ya kama da haka to sai yan suna gaggawa sai suka yi mitin suka ce kai ya kamata wannan dattijan ba mu sa masa guba ya mutu ko ku su kashe shi to suna kashe shi ba su da gado sun yi aikin banza gwanda su jira ta Allah ta zo lafiya kalau amma har suka kashe shi to ba su da gado an sun ci sun ci haram kuma da yawa ana yin haka ko ba haka ba da yawa an samu irin waɗannan abubuwa uban ya tara dukiya sai 'ya'yan suna sauri shi dukiya ta ce shi ya sa hana tara dukiya shi kai ma ka je ka nemi naka mana ai sai Allah ya baka mai kuɗi ya ciyayi mai nema la'alla ka fi baban naka kuɗi to amma ka bari zuciyarka ta mutu ka ce a kai kuma kana jira ma ka kashe baban shikenan sai ka kashe shi sai ka ci dukiyar ka ci haram amma in ka bari ta Allah ta ɗauke shi to in ka ci kuma ka ci halas sau da haka wanda ya kafa babansa ba gadi ba zai gaje shi ba sannan wanda suke ɗaki haka da uban da ɗan suna zaune a ɗaki suna hira kawai sai aka yi girgizar ƙasa ko kuma wani sanadi ya sa ɗakin ya faɗo musu suka mutu ba mai gadon wani a cikinsu domin ba a san uban ne ya riga dan mutuwa ba ko kuma dan shi ya riga uban mutuwa haka wanda suke tafiya a cikin mota ko kuma jirgin sama ko jirgin ruwa da ɗana da uban kuma duk suna da abin gadon sai suka mutu kar a zo a shirya ce a to don an ga uban yana da kuɗi sai a ce a uban ne ya ga dan mutuwa wanda suka shirya wannan fim ɗin inna ma ya akuluna fi buɗunihim nara wasa ya launa sa'ira ka jira Allah in ya raba ya baka to suke nan ya raba ya baka sanan wanda suka yi tsinan neniya aka yi li'ani ba ɗana ba ne kai ba kaza kaza ba to shikenan an kori gado a nan wajen sannan wanda ba musulmi ba bai gadon wanda yake musulmi nan ma an riga an raba Allah kenan ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها duk wanda ya ƙetare gona da iri akan wannan abin da aka shar'anta aka ce a yi ya ƙi ko ya wuce gona da iri ya san zuciyarsa Allah ce to za mu sa shi a cikin wuta in ya shiga zai dawwama sannan kuma kwai wulaƙanci azaba ta wulaƙanci za ta same shi Allah ya kare mu sai ya ce mai sai ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wallafi ya atinan fahishata min nisa'ikum fa arhidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila wallafi ya atinan fahishata min nisa'ikum wacce ta zo da alfasha shine aizina min nisa'ikum daga cikin matekunku fa asidu alaihinna a shaidar da su da mutum hudu ko a samu mutum hudu shaida su tabbatar min rijalikum min rijalikum almuslimina daga cikin mazanku musulmai fa'in shaidu alaihin nabiya in suka tabbatar sun shaida fa'amsiku hunna an emsu hunna filbuyuti to sai ku tsare su a cikin gida wannan hukuncin ba kenan ko wamtara hunna min makalaɗatin nasi sai ku hana su cuɗanya da mutane hatta ta hafa hunna mautu har sai mutuwa ta same su a wannan guri an haja alallahu lahunna sabilan ko kuma ubangiji ya kawo musu mafita dariqan ilar kuruji ko hanyar da za su fita wannan bizalika awwalul islami farkon musulunci kenan ake magana to daga baya Allah ya kawo musu fitan shine me bijadul bikri mi atam ko wa taghribi aman wa rajmil amusinatin ubangiji madaukakin sarki sai ya kawo musu mafita فجلدوهن ثمانين جلدة سيتشيمي
والذان يأتيانها
واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فآردوا عنهما إن الله كان توابا رحيما واللذان وأمنا قدابيو ياتيانها على الفاشاء ko wanda suka zo da alfasha shine zina din da yake magana awin liwadi ko kuma alliwadi minkum min rijalikum daga cikin mazajenku fa'azuhuma shine cewa ku wato musu azaba bisabbi da faɗin munanan maganganu wa darbi da duka billa'ani da takalmi wancan ma wannan hukuncin baya ne fa'in tara idan suka tuba wa aslahan amala suka kyautata aiki fa'aridu anhu ma to kau da kai gabarinsu wala tu'uzuhu ma kar ku cutar da su inna allaha kana tawwaban ala man taba ubangiji mai gafara ne ga duk wanda ya tuba Allah ya gafarta mana rahiman mai jin kai ne bihi da shi wa hada mansukun wannan aya an nustance ta bil haddi da yin haddi kama kare imamu shafi'i kamar yadda imamu shafi'i ya faɗa sai Allah ya ce ni إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما to waɗancan ayoyi kafin an nustance su to nustance sun da aka yi sha'awa maɗaukacin sarki ce ita tuba kuma innama taubatu ala Allahi tuba da ubangiji maɗaukakin sarki ya sanya ta wacce ta zamanta idan mutum ya tuba zai gafarta mashi cikin falalar sai karɓe ta lillazina ya amalu na su a ainihin ma'asiyata bi jahalatin yake aikata aiki da rashin sani ko kuskure na ganganci su mai tubu na min zamanin karibin yana cikin wannan aiki da ƙarfin shi da lafiyar shi da hankalin shi sai ya tuba to sai Allah karɓi tuban shi shine dalilin da yasa ake yawan istighfari a kowane lokaci kai wata tuba kawai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allazi man lazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum da kuma mutum Allah zai taimake shi yayi bakance yayi alƙawari da nufin cewa zai istighfari ɗari da safe ya yi ɗari da yamma ya maimaita da daddare to madalla da irin wannan mutumin wannan alƙawari ne naka domin faman sha'a ne duk wanda ya so ittakala ila rabbihi sabila faman sha'a shi yasa mana cewa ita ɗariƙa ta shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ba dole bace kuma wanda ba yi ba a zagin shi amma fatahu khairun kasirun alkhairi mai yawa ya tsere mishi shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ba a bauta mishi amma wani mutum ne mutumin kirki malami wali jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya tsaya akan wani gwadabe na nuna wa mutane kyakkyawar ɗabi'a da kuma su amfani kansu da kansu istighfari salatin annabi da zikirin Allah saboda innamat tawbatu ala Allah lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin qabla qabla an yughadaru tun kafin su kai gargara mutum ya kai gargara in ya tuba ba a karɓan tuban shi amma wanda bai kai gargara ba da hankalin shi da wayan shi da tunanin shi da ilimin shi da komai na shi sai zauna da safe istighfari ɗari kaga wannan aiwayen nashi ya kai wayo ya taimaki kanshi da yawa ko to ina kuma ce ya yi alkawari ya ce wani nuzuri ya karɓi wannan abu in Allah ya yarda ba zai daina ba har zuwa ƙarshen rayuwar shi shine ma'anar in an karɓi ɗariƙa ba a fita yufuna bin nazar kenan yufuna bin nazar ya alkawari ya ce zai yi kuma zai yi wannan abu har zuwa ƙarshen rayuwar shi to wannan fa ulaika yatubu Allahu alaihim waɗannan ubangiji zai karɓi tubansu ya gafarta musu wa kana Allahu aliman ubangiji masani ne bi kalqihi da halittarsa hakiman ubangiji gwani ne fi sun'ihi cikin wato ayyukansa Allah ya iya yin komai sai ya ce mai وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت na'am حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني مت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما shi yasa babu wani sha'awa a ce wai sai malami yana zagin mutane ya zama kai kana son shi to ka cutar da shi a karantar da mutane addini shine gaskiya waɗannan bayan Allah da suka wuce da zama suka yi suka zagi mutane suka bata su wallahi da baka samu addinin nan ba zama aka aka koya wa mutane addini aka karantar da su to in aka koya wa mutane addini aka karantar da su suka iya ibada to addini zai tafi daidai amma idan musulmi zai zagi musulmi wane ya ɓaci wane wane ya cuci wane wane ya wane sharri to komai ya riga ya lalace kenan ba wani mai ganin girman kowa ba wani mai ganin darajar kowa ba wani mai ganin kimar kowa amma idan ya zage ka sai kai shiru sai ka ƙi karama sai mala'ika jibrilu sai allah aiko sai ya rama maka wa ya fi riba kai ka fi riba in ya maka sharri ya bata ka sai ubangiji ya rufa ma asiri sai batancin da sharri sai ya tabbata a kan shi bayan Allah da suka gabata haka suka dinga rayuwarsu fasbiru ku yi haƙuri fa innakum subaru in ji shehu ibrahim ku sunan kuma masu haƙuri shi yasa mu'amalarsu ta zama mu'amala da kowane mai irin addini a duniya gaba daya sai ibrahim ya mu'amala da pope john paul har sai da suka ba shi kyauta na girmamawa ambassador of peace a rome a italy ba inda bai sa kafa ba ka duba rigimar afirka da ya rubuta al-afrikin lil-afrikiyin ana bauta yadda shi ya kawo aka samu yanci a afirka gabaki ɗai saboda kyakkyawar mu'amala wa khalikin nasu bi kulukil hasan kyakkyawar ɗabi'a haka ake yi to waɗannan bayan allah da kyakkyawar ɗabi'a sai suka kafa addini sai addinin ya zamanto ya tsaya da kabarsa hatta mai zagin shehu tijjani rage lati alamu wallahi ya san ƙarya yake shari yake miki shehu tijjani bayan allah ne mutumin kirki ne amma shi yana zagin sa yana bata shi ne saboda ya ci abinci mummunan abinci kaka na kayi amma shehu tijjani bai abin zagi ba waɗannan bayan allah mutanen kirki ba su yi abin zagi ba ko to sai a karantar da mutane idan a karantar da mutane aka yi ibada to shi kenan sai a zamanto an zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Allah ya kiyaye mu don haka tuba na muzuru wa laysat at-taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza ahdara adumul maut ba tuba bane inji Allah laysat at-taubatu ba tuba bace lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati ga wanda suke aikata mummunan aiki ayyul zunuba shine zunubi hatta idza hadar adumul maut har sai ɗayan su ya kai ga mutuwa wa kada fil nazari an zo za a cire za a bincike ran shi ƙara ya ce inni tubtu al'ana na tuba yanzu Allah ya ce afala yanfa'uhu zalika wala yaqbalu minhu ba zai amfane shi ba kuma ba za a karba ba walan lazina yamutuna hum kuffaru waɗannan su za su mutu alhali suna kasancewar su kafirai Allah ya kiyaye mu ko aiza tabu fil akhirati inda ma'anatil azabi domin in sun tuba a rana lokacin da suka ga azaba la tuqbalu minhum ba za a karban musu ba ulaika atadna ay adadna lahum azaban aliman mu'laman Allah ce waɗancan da aka yi magana a kansu su ne aka tanadar musu azaba wacce take mai raɗaɗi mu'laman Allah ya kiyaye mu صدق الله العظيم